fatiha da salatin fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والتابه بنظرتي تأتي لنا بالظفر والعارف arifi masani da ubangijinsa fi khairihi a cikin tafiyarsa zuwa hadaran Allah yushahidu ma yushakilu halahu yana ganin abin da yake nuna masa halinsa abin da ya kama da halinsa ma'ana hadaran Allah kaman kaman gilas ce kaman wato mudubi ne to arifi da abin da ya kama da halinsa haka zai dinga gani hadaran Allah ai ce ka zama haka mumini ma yake shi mumini idan ka kalli mumini ka gan shi kyau to kai ne jikin ka ya haka an ka gan shi bawan Allah to kai ne ko duk ga baki daya to haka kaga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam halara ta ce ya yanka tsuntsaye guda hudu ba ku zarba a can mina dai shehu radiyallahu anhu ya ce abin da ya sami da annabi Ibrahim mai iyo mai tashi ne a hadaran Allah mai shawagi ne a hadaran Allah da kawai mahajiri ne kawai rufaffe mai tafiya a kan ƙasa kawai sai a ce yanka damo da kurege da kaza da kaza da kaza masu tafiya amma tun da mai iyo ne a cikin mai tashi ne a hadaran Allah ka ce yanka abu to sai ga abin da yake kama da halinsa fa rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya da aminta Allah subhanahu a gare shi tarakal anbiya a jami'a ya bar annabawa ga baki daya wal mursalina da ma'aika bi baitul maqdis a baitul maqdis duk gashi yanzu an bar su ga baki daya kulluhum baqaw hunalika dukkan su sun wanzu a baitul maqdis wa zahaba huwa shi ya tafi zuwa sama wa ma atali sama in bai zo wata sama ba mina samawati daga sammai dinnan illa wajada ba'd al anbiya ya sai ya samu shashin annabawa a ciki ko daya ko biyu ko daya ko biyu wa zalika haduwa da su nan da ya bi munasabati bi munasibati dan wani wato dangane ne بين النبي صلى الله عليه وسلم كان من الله صلى الله عليه وسلم وبين أولئك الأنبياء تكان دوانا النبات وتداتي واتي تكانون suna da wani hali da ya dace da halin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga shi ma har masu fasara mafarki ma sun tafi akan haka ibn sirina ya ce in ka mafarki da annabi ma'ana abin da ya same shi zai same ka kenan ko halayen da yake ciki zaka samu daga ciki kanka daga ciki kenan to wajada wato saboda wannan wato dacewa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baina ulaika al-anbiya da wannan annaba fal munasibatu dacewa bainan nabi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baina adama da annabi adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sama ta daya ya ga annabi adam alaihi salatu wassalam to me dacewa tsakaninsa da annabi adamu gata الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي يتادى من الله سبحانه وتعالى وجد آدم ya samu annabi adamu fi sama'il ula a sama ta farko li'anna halatan nabi domin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ula ta farko halin tushakilu tana kama da halata adama halin annabi adamu ya halin adamu yake adamu khalaqahu Allah annabi adamu Allah ya halicce shi waja'alahu khalifatan Allah ya sanya shi khalifansa wa anzalahu jannata Allah ya zaunar da shi aljanna wa abaha lahu kullama fil jannati Allah ya halatta masa duk abin da yake cikin aljanna fa akrajahu aduhu Adam yana cikin wannan dadi sai makiyinsa ya zo ya fitar da shi min ha daga cikin aljanna huwa shi Adamu wa zawjatahu da matarsa sai maki wa zawjatahu da matarsa sai makiyinsa ya zo ya kore shi fa aka ya lil ardi suka zo kan ƙasa garin da ba sani ba jidda da ƙasa aka halice su amma ba santa ba aljanna suka sani dadi suka sani kaza kaga zuciyansu sai ta fi son wancan aljannan da suke ciki kowa ma ai gashi mu ma ƴaƴansu kowa ya daga hannu Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna wai dan mun taba zama a ciki gidanmu ne nan yanzu wannan kawai bakunta ta kawo mu kan ƙasa ko romu make yin mu yayi to da haka kaga Adam yanzu yana son aljanna din nan suka zo kan ƙasa wa haza irin wannan yashbihu yayi kama da halatan nabi halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wulida bi makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a makka garin Allah ne haramin lahi al- haramin Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbu ghayraha manzo Allah bai san wata ta bai san wata ta ba ma gaba daya wala ya'rifu ghayraha bai san wata maka ba fa akradahu a'da'u sai makiyan suka fitar da shi daga maka aka kore shi daga cikin ta fa zahaba ila al-madinati gariban ya tafi madina baqo faliha faliza da haka ta dafa adama fi sama'i dunya da haka ya haɗu da annabi adama a saman farko wai shi ma kaman halin da yake ciki da farko kenan dan yanzu da ya dawo daga isra'il nan ba ba dan lokaci kaɗan za a kore shi din zai zai tafi zuwa hijira duk gaba kida a yaga da suka je da zai fita ya ce maka ke kika fi soyuwa a gare ni ba dan mutanen ki sun kore ni ba to amma kuma da ya tafi maka sai ya addu'a Allah ka sanya da ya tafi Madina sai ya addu'a Allah ka sanya mana san mu mu so Madina kamar yadda sun muke son maka kai mu fa haka ma sai gashi kuma manzo Allah ya so Madina fiye da yadda yake son maka ma duk in ya dawo daga tafiya duk in akan doki yake in akan rakumi yake in akan alfadari yake da ya hango gidan dajin Madina sai ya yi sukuwa ya yi kirjiya ya ce hazin ga ɗaiba ga Madina ga abu wannan manzo Allah yana hukul waɗanda min imani san ƙasa yana daga cikin imani mutum ya dinga san ƙasarsa ya so abin da zai raya ƙasarsa ya so abin da ƙasarsa za ta rayu duk wanda ya ha'inci ƙasarsa ya ha'inci ubangijinsa ba shi da imani duk wanda ya ha'inci ƙasarsa ba shi da imani manzo Allah in ya gano Madina sai ya yi zaniya in akan doki yake sai ya daki dokin dokin ya yi gudu sannan ya sirjiya ya ce haza ɗai ba in akan raƙum yake in aka wannan sahabbai suka ce yana daga abin da ya nuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina to ka gani haka to to manzo Allah wannan halinsa na farko kenan dan haka ya haɗu da Adamu alaihi salatu wassalamu wato a saman farko ya Adamu fi sama'i dunya wala ma wasala ila al-madinati yayin da manzo Allah kuma ya hijira ya je Madina atatu halatu saniyatu halatu saniyatu sai hali na biyu kuma ta zo masa yaya hali na biyu yake wajadal yahuda manzo Allah ya samu yahuda a Madina kunalika a nan Madina fasaru a da Allah suka zama makiyansa wal yahudu yahudawa hum a adawu isa su ne makiyan annabi isa alaihi salatu wassalam wa hum a adawu yahaya su ne makiyan annabi yahaya alaihi salatu wassalam qatalu yahaya sun kashe annabi yahaya ma wa hammu suka yi nufi ma bi qatal isa su kashe annabi isa farafahu farafahu Allah ilayhi sai Allah ya daga shi fadi haza sabida haka lamma tsara halatu saniyatu yayin da halin manzon Allah na biyu kuma rayuwa ta biyu da aka tsinci kai a kanta bayan makiyansa na maka sun kore shi rayuwa ta biyu da ya tsinci kansa a kanta rayuwar fada da yahudawa kuma yanzu ya zo madina kullum su suke haɗa mugun ta nabi ko abdullahi bin ubay bin salul da kaza kaza kaza gashi nan dai kullum su suke haɗa makirci to shikenan sai halin dan haka a sama ta biyu sai ya ga annabi isa ya ga annabi hayawai halin da zai haɗa shi na biyu ne kenan wanta kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tiri ila halatin salisati zuwa hali na uku kuma ya halinsa na uku yake jahada manzo Allah yayi ta yaki hatta fataha makka ta Allah ya buda masa maka kuma manzo Allah ya zo ya buda maka waja'a quraishin quraishawa suka zo ya aka zuruna suna kafin hanzari a wajensa ilai zuwa gare shi fa qala sai ce da su la tasriba alaikum al ai ba komai ma ba laifi ka karasa da magana ya gafirullahu lakum Allah ya gafarta muku ba laifi an gama a ban mata da magana din mata a ƙara mata da magana to ha za yi shi biyu halatu yusuf irin wannan yayi kama da abin da ya samu annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf yan uwansa sun kore shi sun nemi kashe shi yayi kurkuku yayi kaza har fiye da wajen shekara arba'in sannan aka haɗu suka gane suka ce to Allah ya ɗora maka ya bai mana kaza ita aka ba laifi ka a ƙarasa da magana ma duk gaba ɗaya to kaga yanzu dan haka manzo Allah ya samu annabi Yusuf a sama ta uku saboda shi ma yanzu halinsa na uku abin da zai hau kai kenan Yusuf annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu atahu ikwatu yan uwansa sun zo masa wa qalu law suka ce da shi tallahi laqad asaraka Allah alaina wallahi mun rantsi da Allah Allah ya dora ka akan ka akan mu Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna laqadina duk da dai mu masu kuskure ne mun yi kuskure abubuwan da muka yi ma ala la tasriba alaikum ba laifi akan ka a karata da magana ba ba laifi wa rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawma fati makka ranar bude maka kala ya ce da su ma wato mutanen maka la tasriba alaikum al-yawma dan haka halin sai kama da na annabi Yusuf shi da kansa ma ya faɗa zan gaya muku abin da dan kwana Yusuf ya gaya yan uwansa kultu ma kala aki Yusuf na faɗi abin da dan kwana Yusuf ya gaya yan uwansa hazihi wannan halatu sadisatu ita ce halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta uku wa halatu rabi'atu halin manzo Allah kuma na hudu da ya hau bayan mutanen maka kuma sun tuba kuma Allah ya bashi maka lamma dawwaka jaziratul ardi yayin da wato ya tishe ya kage jaziran larabawa kuma ya hore ta yanzu kuma duk sun bi shi sara yaktubu ila jami'il muluki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo kuma yana rubutawa sarakunan duniya duk gaba ɗaya yana rubutawa sarakunan duniya manyan sufafawa yad'uhum ila al-islam yana kiran zuwa musulunci aw yu'aribuhum ko aw yu'aribuhum ko ya yake su aslim taslam ka musulmi ka mi wuya ka kubuta in ba haka ba ga dawa kai na nan za su zo wa ita wannan hali na rubutu da aka yi ya kama da halin Idris alaihi salatu wassalam annabi Idris shine farkon wanda wa Idris annabi Idrisu awwalu man katta bil qalam shine farkon wanda ya fara rubutu da alkalami ofuno shine ake cewa hurmuzu duk yana da suna da yawa ofuno idrisu hurmuzu kuma shi ya fara rubutu da alkalami shi ya fara rubutu a rairayi katsin ramli irin wannan ilimi da malamai suke su dinga fitar da abubuwa to annabin Allah ya fara yin sa shine annabi Idrisu ilimi ne saukakke ba wai sanin gaibu bane duk wani abu da sai an yi cuku-cuku za a sani ba sanin gaibu bane ilimi ne kawai duk abin da zaka zana wani abu ko kai wata dabara ko ka tara wani abu ko kai wani abu ka sani wannan ba gaibu bane wannan ilimi ne annabi Idris shi Allah ya aiko da da wannan mala'ika Jibril ya hadda shi saboda daidai inda aka fara saukan mada wahayin bakin teku ne mala'ika Jibril ya hadda shi a bakin teku bakin teku ne rayi ne da shi mala'ika Jibril ya ce masa zo koya ma wani karatu mu gani ya zauna mala'ika Jibril ya koya masa an ce tafsilun sunati shi ya koya masa sha shida da shi nan abu da ya koya mar ya koya mar ya iya ya iya sai ce to in dai ka iya ina so in tambaye ka Allah ya aiko Jibrilu ina Jibrilu yake in dai ka iya to sai ya ya buga ya buga ya buga irin yadda annabi malaika ya koya masa sai ce to in dai wannan abin da ka koya min ya faɗi gaskiya Jibrilu yana ƙasa baya sa sai ce to buga mana ina yake sai ya zo ya ce to ai abin ya faɗi gaskiya ce kai ne sai ne jibrilin ma gaba daya to buga ka gani Allah ya aiko annabi ko ya duwa da Allah ya aiko to ina yake to ai an ce ni ne sai ce to wannan je ka Allah ya aiko ka da wannan ilimi to shi ma ya zo ya mutanen sa duk masu taurari ne sun san ilimin taurari ya zo ya ce to ga wani sabon ilimi na zo muku da shi bayan duk taurarin da muka sani wannan iri ki aga to ya koya musu ya koya musu ya koya musu ya to ku duba ku gani Allah ya aiko annabi ko bai aiko shi ba suka buga suka buga suka ce Allah ya aiko annabi ce to wani gari ne aiko aiko ne mu ko mu je mu ya ce ai kai ne yake nan duk suka yi imani da shi ba a samu kafiri ko daya ya kafirta da shi ba duk suka yi imani da shi da haka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan ilimi yace annabi daga annabawa yayi idan mutum yayi ya ga gaskiya ya faɗi gaskiya ya dace da saukakken wahayi amma tsoron ka ko a hana shi wani abu ko ka mutum ya ga gaskiya ya faɗi ƙarya ko ka kuma ya zama sako duk gaba ɗaya to shi kenan ma kuma bokaye da waye da makaryata da waye kuma duk suka kewaye shi ma sai ma duk malamai suka ci abun ma duk gaba ki da ake ce ma duba ma duba wani ilimi ne mai saukakke ilimi ne mai kyau saukakke kaza amma saboda kuma duk an kewaye shi makaryata da abubuwa kuma shi kenan aka lalata shi ma gaba ki da sai dai kuma ba a so malami ya fito da shi har a san shi da sai a dinga ce masa dan duba shikenan kuma zai kwace masa malinta ya kwace masa tsoron Allah ba za a ce malama ya ce dan dubawa ne ko kaza ko kaza kaza to annabi Idris alaihi salatu wassalam shine wanda ya fara yin rubutu da alƙalami da haka halin manzo Allah na hudu ya kama da halin sa yaje tarar da annabi Idris huwa awwalu man kataba shine farko wanda ya rubutu shi ya fara dinki shi ya fara abubuwa da yawa annabi idris ya fara فلما كان حالته الرابعة yayin da halin manzo Allah na hudu ya halatu Idrisa irin halin Idrisu ne waje da Idrisa fi sama'in rabi'at sai ya samu annabi Idrisu a sama ta hudu to wannan fa irin wannan tana samuwa yanzu misali idan Allah ya zaka samu ko kudi misali ko kudi in kana barci yau misali sai ka mafarki da wani mai kudi na unguwa wai wannan kudin da kake nema to ai ga ga ramzin mai kuɗi na ko za ka ga malami ko za ka sami ilimi ko za ka sami ka mafarki da wani mai irin wannan ilimi shine wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gani ke wal halatul kamisatu to da haka manzo Allah waje da Idrisa fi sama'i rabi'at ya sami Idrisa a sama ta hudu wal halatul kamisatu halin manzo Allah da ya shiga na biyar lamma sara annabi sallallahu alaihi wasallama inda manzo Allah ya tafi bi hadhihi al halati yayin da mazalla ya yafe wa Qurayshawa da kuma haka ahabbahu Quraysh sai Qurayshawa ta so shi mahabbatan soyayya a shadda min mahabbati bani Isra'ila li Haruna fiye da yadda bani Isra'ila suke son annabi Haruna bani Isra'ila sun fi son annabi Harunu fiye da annabi Musa alayhi salatu wassalam to manzalla sallallahu alaihi wasallam a hawa na biyar Qurayshawa kuma sun dawo bayan gaba bayan kaza sun dawo suna son sa dan haka ya samu annabi haruna a sama ta biyar wa harunu harunu kana huwa al-muhabbab shine abun so fi qauli cikin mutanansa fakanar halatu sai halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-kami ta biyar ta zaman to shakilu tana kama da halata harunu halin annabi haruna alaihi salatu wassalam fali hada saboda haka lafiya haruna bi sama'il kani sai ya da haruna a sama ta biyar wa halatu sadisatu halin manzo Allah ta shiga iya gazwatul jabbarina shine manzo Allah ya yaki masu saurin kai Musa annabi Musa dan haka ya samu annabi Musa a sama ta shida Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam umira an hore shi an yadda kullal arzal muqaddasa ta shiga kasa mai tsarki li muharabatil jabbarin dan ya je ya yaki masu saurin kai wa rasul sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsada amince Allah subhanahu a gare shi lamma da wakal araba araba yayin da ya biyar da laraba kuma duk suka miƙa wuya ga baki ɗaya take su kuma wazira bi gazo jabbari na sai aka hore shi ya yaƙi masu tsaurin kai wanda sun fi ƙarfi sun fi iya yaƙi suna da tsari suna da sojoji suna da komai shine farisa da roma da rom shine farisawa da roma fafta da sai manzo Allah ya fara bi gazuwar tabuka da yakin tabuka tana hannun rumawa a wannan yakin da aka fara yi da rumawa kenan wa arsala ila al-balkan ya aiko yakin sa haƙi zuwa wasi din nan baharul abyad din nan wajejen turkiya da abyad ya tura yakin sa haƙi zuwa nan sallallahu alaihi wasallama wata wafa ma'ana balkan yakin manzo Allah ya so shiga turai kenan ya so ma wata wafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu fata ma dal khulafa'u kalifofi suka ci gaba da wannan futuhati bayan sa ala muharabati jabbarina a yakin jabbariya din nan fatilka halatu Musa to wannan shine halin annabi Musa fali haza saboda haka lakiya Musa manzo Allah ya hadu da annabi Musa fi sama'i sadisata a sama ta shida walamma kana al-hajj yayin da hajji ya zama huwa halatu Ibrahim shine halin annabi Ibrahim shi ya kira mutanen ma wa azin nasi shi ya zo ya gina Ka'aban ma duka baki dai kuma duk ma ayyukansa ake yi matarsa ce ta safa da marwa din duk dan haka ma komai ma na makan ma dai ai za ga abun annabi Ibrahim ake yi da kafafuwan sanan ma mu je mu leƙa dan je mu ƙara sanin komai nasa muke sunna annabi ibrahim ake kalaya ko to huwa allazi banal ka'abata ibrahim shine wanda ya gina ka'aba alaihi salatu wassalam wada'a ila alhaji ya kira zuwa haji to kan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kira da aminci Allah subhanahu a gare shi halatu sabi'atu halin sa ta bakwai wanda ita ce halin sa ta karshe ba wani hali kuma sai haɗuwa da Allah shine mutuwa dan haka kuma daga haduwarsa da annabi ibrahim ba wani abu kuma sai haduwa da allah kuma sai fadar allah to dan haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam halinsa na karshe a wannan hawa na sama din nan na hasiya wato ya je ya haɗu da annabi ibrahim dan haka wato dan halinsa na karshe ko fatilka halatu musa wa kana lamma hadu huwa halatu ibrahim annabi ibrahim wallazi banalka abata shi ya gina ka'aba wa da ila alhaji to fa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sada mun Allah subhanahu a gare shi halatu sabi'atu halinsa ta bakwai hiya alhajj shine hajji hajjatul wada'i hajjin bankwana wannan shine kashin abin da annabi ya sallallahu alaihi wasallama yayi hajjin bankwana zulhajji aka taho kan hanya safar ya shiga bayan an dawo ɗan kaɗan ƙarshen laraba safar rashin lafiya ta kama shi laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin ya rasu sallallahu alaihi wasallam daga da da hajjin ban kwana ba a daɗe ba to to ya rasu shikenan kaga da haka ma aka cika addinin aka yi komai zaka daga nan daga nan sai rasuwa zaka daga haduwa da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a sama ta bakwai ba a yi wani abu kuma sai shiga fadan Allah sai haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala to shikenan lihaza saboda haka sajafa haula al-anbiya'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wannan annabawa fi hazihi samawati a cikin wayannan sammai duk baki ɗaya wannan wato askalani ma ya rerayo wannan maganganu wato da suka zo din nan duk baki ɗaya a cikin ya rerayo shi duk baki ɗaya wa rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lamma asra Allah bihi yayin da Allah ya tafiya daren nan da shi atla'ahu Allah ya tsinkayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya nuna masa ala jamalihi absakan halaransa wa qarrabahu Allah ya kusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qurban kusantawa ma sabaka li makhluqi ba wani kusanci da wani dan adam abin halitta ya irin kusancin da manzo Allah ya ka qablahu kafin manzo Allah ba a samu wani mutum da ya kusanta zuwa ga Allah irin wannan ba wala ba'adahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani arifi da zai kusanta da Allah irin wannan jazabahu Allah ya fuzge shi ya yi abin da ake cewa jazaba ya ja shi ma'ana ya yi ma fatahi bi jazabati da jazabobi tarakiya tu taraki kala kala kala haƙa'iku raƙa'iku kaza bi udunu udunu wannan udunu udunu matsodai kusanto kusanto kusanto kusanto a sifa kusanto a ismi kusanto a zati kusanto kusanto to da haka aka hawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam udunu udunu kusanto fa aujaba alaihi salatu sai Allah ya wajauta masa sallah lima shahada saboda abin da ya gani min jamalillahi daga jamalan Allah daga kan nan na hazaran Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya sa masa sallah lihaza saboda haka kanat salatu sallah ta zamanto nashi akan mai faruwa ce min almahabbati daga soyayya za ga yan soyayya sallah ba ta da wuya a wajen su abin da suke so ma kenan saboda abin da aka gano a hadara kenan nashi akan min mushahadati an kafa sallah ne gangamin jamalillahi wato kan halaran Allah tabaraka wa ta'ala wa haisu anna dinana ta yanda addinin musulunci al-islamiyya addinin nan namu na musulunci hadafuhu abin da yake nufi sha'ani abubuwa guda biyu duk wani karatu da ake duk wani wa'azi da ake duk wani abu da ake yi da duk wani aikin da musulunci ne ya kafa abu biyu kawai musulunci yake so duk wannan abu da musulunci ya kafa abu biyu kawai yake so menene wannan abu biyu al'awwalu na farko ta'azimul khaliq girmama Allah na farko mutum ya girmama ubangijinsa ka san kana da ubangiji ka girmama shi ka bauta masa kaza kaza wannan shine na farko ta'zimul khaliqi girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wani tasbihai da takadisai da sujadoni da sallah da kome da imanin da wane ne da ma'arifar da kaza kaza duk girmama Allah ma'anarta kenan wasani na biyu kuma talabu salamati ba da lafiya ga yan adam bayan Allah kuma ka ba su lafiya idan ba za ka iya amfani dan adam ba to ka fice shi kyau kai kaliban Allah ne iyalan Allah ‘yan adadin nan duk iyalan Allah ne ba dan suna ‘ya'yansa ba to ka amfane su kai ma kana son wanda yake amfana iyalinka to duk iyalan Allah ne ka amfane su ko wani abu wani ya ma in za ka iya ka yi haƙuri ka ga bawan ubangijinka ne ka ga mai gidanka ka ga bawan ubangijinka ne to idan ba za ka iya amfana ‘yan adam ba to kaf ka cuce su kaf ka cuce su abu biyun nan shi shari'a take nema girmama Allah tabaraka wa ta'ala da tausayin yan adam ka ba su lafiya tausayin adam shine ma'anar wannan tausayin adam ba wai ka a yanke musu hukunci ba yana daga tausayin wanda shari'a ta kashe a kashe shi to an ji tausayin sa shi kenan an yanke ma hukunci yanzu ba shi da wani hukunci a kansa zai haɗu da Allah lami lafiya yana daga tausayin wanda shari'a ta wa bulala a yi masa yanzu an yanke ma hukunci shi a jikinsa lafiya kalau amma kuma tun da an yanke ma hukunci yanzu ya zama lafiya kalau yawon ku ba wai ka a yi hukunci ka kaza ma'ana tausayi ka a yi shari'a ka a yi kaza kaza kaza a'a ba shi ne abu ba tausayin almajirin da kake karantarwa ka dake shi dan yayi karatu dan yayi karatu ko ka ji tausayin sa bayan ana tausayi shi kenan karka dake ka bashi tausayin maraya yanda zaka daki danka ka daure shi ma ka kai shi makaranta to shi ma maraya kai masa haka dan ya zama wani abu amma ka ce wai ka ji tausayin maraya ai an ce ba a taba su ba ka bari ya lalace kai ko kana dukan danka wannan mugunta kenan tausayin sharifi jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zaka daki danka ka taka shi yayi karatu ya shi ma ka taka shi haka shi ma ka taka shi haka har ya zama mutum shi ma ya zama mai mai ilimi ya zama abu irin yadda kake horon yaranka in a kasuwa ne ka wahalar da su har su iya kasuwanci su iya abu shi ma wannan a wahalar da shi haka shine an ji tausayinsa ba wai ana nufin tausayi kuma ka a taba shi ka a taba tausayin muridi yanda za a wa'alar da kowa dan yayi albarka ya san Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma tausayinsa ka wahalar da shi irin yanda ake wahalar da in ka gaba zaka iya wajen kai lalace to dora shi hannun wani wanda ka gaba zaka iya wajen kai lalace to kan sashi hannun wani wannan ji shine tausayi ma'ana tausayin yan adam tausayi ma'ana abinda ba a so kawai ka zo ka faɗa wa 'yan adam da gaba ka zo ka faɗa wa 'yan adam da damuwa ka san wannan abin zai cuci kai kanka ba ka so duk abin da ba ka so ka kai wa wani shikenan wa'azi ya ƙare duk abin da ba ka so kai ai ma to ka kai wa wani shikenan wa'azi ya ƙare ba za ba za ka iya cewa kaza kaza kaza kaza to bare kuma har lalacewa ta kai yau kashe 'yan adam shine ya zama wasa yau da shi ake samun kuɗi idan mutum ya je ya jefa wa mutum za a bashi miliyan kaza ko za a bashi dubu kaza a ta miƙo mun kuɗi a da makamai da kaza ku kashe kanku eh ya dace mutane su yi hankali ya dace mutane su yi hankali to wannan shine abin da shari'a take nema kawai girmama Allah da tausayin dan adam wannan shine al'awalu ta'zimul khaliqi na farko girmama mahalicci tabaraka wa ta'ala wa sani na biyu dalabu salamati neman an kubuta neman zaman lafiya sali haza saboda haka kulli suna bin salati da haka Allah ya ce to mu zo da aka zo mana da sallah allati hiya awwal rukunin wanda sallah ita ce farkon rukuni na musulunci sallah in ka dube ta girmama Allah ce kawai da zaman lafiya da ƴan adam a cikin sallah ba wani abu sai wannan farkon abin da zaka fara cewa da sallah Allahu akbar Allah ne mafi girma Allah ya fi komai girma da haka za a ga masu yaƙi da an ce Allahu akbar sai ga mutum ya afka cikin runduna wai Allah ya fi wannan in ya fi kaza kaza ba ismal azum wajen musulmi irin Allahu akbar dan haka ma ba a ce Allahu azam ko Allahu ajal ko Allahu kaza ba sai Allahu akbar to in kai da kace Allahu akbar Allah ya fi komai girma to me zai girma idan ka me zai fi Allah idan ko me zai kama da Allah ba duk tauhidi ya kare idan mai sallah ya ce Allahu akbar kaga girma Allah ya kare idan ya gama duk abin da zai yi wa akiro zai yi sallama da Allah ya fito to yanzu kuma yaya zai yi da bayin Allah idan ya gama kuma wa akiru salati karshen sallah kuma ma huwa menene shi gashi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah aminci Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da jin kansa aminci Allah ya tabbata a gare ku da jin kansa duk mu zauna lafiya mu zauna lafiya suna karawa idan ma na hannun dama ne ashabul yamini assalamu alaikum wa rahmatullah in abu shauran ashabu shimali ne wanda ba musulmi ba dai ba ruwan ka dai assalamu alaikum wa rahmatullah to da in ya dau wannan Allahu akbar farkon sallah assalamu alaikum wa rahmatullah karshen sallah sai ya zauna lafiya ya zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayin Allah da azimu khaliqi girmama ubangiji mahalicci wa salamu da aminci huwa dinuna wannan shine ma'ana addinin musulunci duk gaba daya kuma wannan shine ma duk musulun addinin da annaba suka zo da shi da ake cewa duk annabawa addinin su daya ne sun yi tarayya ba shari'a ba shari'a annaba daban-daban ce shari'an ba irin ta Musa ba shari'a Musa ba irin ta Isa ba shari'a wancan ba irin ta amma girmama Allah da jin tausayin ada wannan kowace shari'a akan wannan take to wannan wato kowace shari'a akan wannan take wassalam huwa dinuna idan ta fakarta fi salati idan kai tunani cikin sallah la tara ba za ka ga komai ba illa shay'a sai abin da yi uzuri bi ta'zimil khaliqi zai ma nuni da girmama Allah aw shay'an ko abin da ya dalubu salamatal abd zai dawo ma kubuta da shauran yan wanka su kubuta ya zo a cikin hadisi ubangiji tabaraka wa ta'ala hadisul qudsi ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawana ni rabi bawa na rabi qasamtu salata na raba sallah baini wa baina abdi tsakanina da da bawa na nisfai wannan ya isa girman sallah Allah ya girmama bawa har ya ce mun raba wali abdi ma sa'ala kuma duk abin da bawa na ya roƙa na bashi idan qala al-abdu idan bawa ya shiga sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta qala Allah sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode ni bawa na ya gode ni to wannan hadisi galibin bukhari da muslim gashi haka suka sa shi bawa zai fara daga alhamdulillahi rabbil alamin wannan masu fara sallah daga alhamdulillahi rabbil alamin ba ta ji ba ba ga hujja mu ba amma wannan hadisi idan suka duba musnadin idan suka duba sunani idan suka duba sunani dara kudini dara kudini ya zo da wannan hadisi fuska wajen biyar ko nawa ya zo da shi da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai dai kuma wannan shi ya zo a cikin sittis manyan bukhari da muslim kaza amma dara kuɗi ne in ka duba su nan dara kuɗi muna da shi a yanzu za a ga wani sai da mutum yake alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamida ni abdi bawa na ya gode mu wa idza qala idan mai sallah yace arrahmanir rahim qala ta'ala sai Allah yace asna alayya abdi bawa na yi min kirari bawa na yi min kirari wa idza qala idan mai sallah yace maliki yawmiddin qala sai Allah yace majadani abdi kai bawa na ya girmama ni fa ya ɗaukaka ni fa lalle bawa na ya ɗaukaka ni sai za ƙala idan bawa ya ce iyaka na abu da kai kaɗai muke bautawa Allah wa iyaka na sa'inu kai kaɗai muke neman taimakon ka a cikin sallar tamu ka taimake mu mu iya sallar ƙala sai Allah ya ce haza bai ni wa bai na abu to aiki biyu ya zo akwai aikin bawa na akwai aiki na a nan wajen mun haɗu ita wannan aya ita ta haɗa Allah da bawa ji Allah wannan aya kan ta haɗa mu biyu can din ni kadai ake kira ni can ni kadai alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin sunan ko iyyaka na abu daga aikin bawa wa iyyaka nasta'inu ga aikin Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ko iyyaka nasta'inu sai Allah haza baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawa ne bawa na ne wali abdi ma sa'ala na bawa bawa na abin da ya roka cewa wa iyyaka nasta'inu dinnan ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت الله يقول إن دينا باوا ناني كما ناباش سي الله سي آمين باوا يدات الله يدي يدات يسي آمين sai ya bayar mu faɗa da bakin mu amma kuma mu su bi kansa ne amin ba duk bayin da suka ce amin bakin su ne faɗa amma yanzu ta Allah sai ba ta su ba ba ta su ba ma'ana Allah ya amsa abubuwan nasu kenan kana da girma kwarai da gaske ila akhir salati zuwa karshen sallah kuma assalamu alaikum assalamu alaikum as-salatu sallah awwaluha farkon ta ta'zimul khaliq girmama ubangiji ne wa akhiruha karshen ta kuma talabu salamati neman wato kubuta neman zaman lafiya wal islamu musulunci dinin ta'zimi addini ne na girmamawa wa dinu salami addini ne na zaman lafiya duk wanda kaga ya mai da addinin musulunci dan tashin hankali ko addinin tashin hankali wannan wani addini yake da soke nan ba musulunci ba wa ataina musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakizu min duni wakila wa ataina musa alkitaba Allah tabaraka wa ta'ala yake mun ba annabi Musa alkitaba littafi muta'allikum bi subhana tsarki ya tabbata tsarki ya tabbata ga Allah da ya tafiya da bawan nan nasa to har yau tsarki ya tabbata ga Allah nan da shi ne kuma wanda ya bawa annabi Musa littafi dan irin wa'annan ta hatta wato ana dangar annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu shi annabi Musa yayi magana da Allah ya samu littafi yayi kaza kaza a tun sina kai kuma jashin an zo da kai sama an yi kaza kaza na ba kai kuma a sama annan Musa alayhi salatu wassalam annan da ya daga Makka zuwa Baitul Maqdis kaman Allah yana nuna mana ƴaƴan annabi za su su rike wannan wajen su dinga alfahari da shi kaza kaza gashi nan dai Allah yake ta hada manzo Allah da annabi Musa alaihi salatu wassalam to kaga yanzu an yi maganar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka hada kuma wa atina Musa kitaba har yau da tsarki ta bata ga Allah da shi ka eh sai ba idda irin wannan littafi na annabi Musa alaihi salatu wassalam to mun ba annabi Musa alkitaba littafi a taurata shine a taura wanda Allah muka sanya annabi Musa ko ko muka sanya a taura nan da muka bashi hudan shari'a ne libani Isra'ila ga yayan annabi Isra'ilu shi Isra'ilan annabi Yakubu shine Isra'ila saboda annabi yaqubu mai tafiya da rashi sai aka sa masa isra'ilu ai aga subhanallazi asri annabi yaqubu shine isra'ilu ƴaƴansa su ne waɗannan ƴaƴa goma sha biyu da suka ci wannan abubuwa da maganar yusufa su ne to kuma jikokinsa dai duk su ne waɗannan abubuwa jiko dama sai ka ga dai Allah dai haka yake Allah yana fitar da rayayya cikin matacciyar ratatacce jibo nan fa da suka cika duniya da bala'i din nan da kashe-kashe kashe falastina da ƴaƴan annaba ne su ma ƴaƴan annaba ne su ma ƴan uwan larabawan ne ma annabi ishaqa da annabi isma'ilu duk ƴaƴan annabi ibrahim su yahuda gaba ɗaya sun fito ta annabi ishaqa su kuma laraba gaba ɗaya sun fito ta annabi isma'ilu duk gaba ki da amma gashi nan kullum ba shi ba ba yanda za a haɗu waje ɗaya kuma ƴaƴan gida ɗaya ne duk gaba ki da to wata Allah muka sanya shi hudan shi wannan littafi ko annabi Musa din shirya ne da bani Isra'ila ga bani Isra'ila Allah ta takizu muka wahayi gare su akan kuliginin duli wani na wakilan wato wakili to fawwiduna ilai da za ku fawwal lamari wato amrakum lamarin ku zuwa gare shi zuriyata man hamalna ma'anu ya zurriyata ya ku ya'yan yanzu kirarin da Allah ya yi musu duk gaba gida ma su duk basu damu ba bani Isra'ila su girma ma sun da Allah ya tabaraka wa ta'ala amma wannan duk bai dame su ba zurriyata ya zurriyata ya ku ƴaƴan man hamalna ma'anudin wanda muka ɗauke su tare da annabi Nuhu alaihi salatu wa salam fi safinata a cikin jirgin ruwa innahu kana abdan shakura shi ba annabi Nuhu annabi Nuhu alaihi salatu wa salam kana ya kasance abdan bawa ne shakura mai yawan godiya kasira shukur mai yawan godiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن قلوا كبيرا وقضينا أوحينا أي من يوحي إلى بني إسرائيل إذوا بني إسرائيل في الكتاب أتجل لتابي التوراة أتجل التوراة من غير مسكرو كرو لتفسدن لتفسدن ذاك يبرنا في الأرض أكن قصا أرض الشام قصا الشام بالمعاصي ذاك يسابو مرتين فوبيو ولا تعلن ذاك جرمان كي ذاك يبرنا za ku yi zalunci uluwan zalunci kabiran mai girma tabbuna za ku yi zalunci bagayen zalunci aziman mai girma wa qazaina auhaina saboda abin da ya taso ko ko wa qazaina mun hukunta musu mun hukunta musu iyayi ila bani isra'ila fil kitabi idan aka ce fil kitabi at-taura ake nufi to dole auhaina ne wahayi ne idan aka ce kuma fil kitabu launin mahfuz ake nufi to qazaina kenan tana nan akan fasara ta ba canja ba amma abin da ya jawo kaga yanzu nan ka zo zaka ce to me yasa mai tafsiri ya baki biyu abin da ya jawo malamai suka yi baki biyu a wajen kitabu din nan shi ya jawo idan kitabu wannan littafi na annabi Musa a tawar da aka sauto dole auhaina ne dan shi wahayinsa aka wa qazaina yanzu sai a ce mata wa auhaina idan kuma kitabu wannan ba wannan littafi a saura na annabi Musa ake nufi ba a'a kitabu lawhil mahfuz fi kitabin mahfuz lawhil mahfuz ake nufi to kazaina tana nan can an hukunta tun tuni domin hukunta in lawhil mahfuz ake nufi shi yafi kamar zahiri ma ko kuwa mun amai musu wahayi a cikin littafi mu hukunta wa yahudawa cewa in sun zo sai sun yi barna daga Allah ya rubuta musu su dama yan barna ne duk gaba gida sai sun yi barna barna guda biyu za a zo da barnonin da Allah zai faɗa sannan za su yi zalunci kuma wannan zalunci kuma ba shi da adadi ga shi nan sun kashe falastinawa kullum dai abin da za ka yi kaji kenan to فإذا جاء وعد أوليهما بأثنى عليكم عبادا لنا أولي بعث شديد فجاسوا إلى الدير فإذا جاء وعد أوليهما إذا واتوا ذاك واتوا أرنك فرقوا تزور alkawarin barna ta farko din da aka alkawarta musu za su yi aka hukunta za su yi hula marra sai da fasadi ɗaya daga cikin barna guda ɗaya ta zo musu ba asna alaikum suka yi ta to ba asna alaikum za mu aiko muku ibadan wa'insu bayin mu lana namu kuli ba'asin shadidin masu tsanani cikin yaki masu ƙarfi masu tsanani cikin yaki ba sa tausayi fajasu kilala biyar su zo ki kai da kawo a cikin tsakiyar gidanku ma'ana su zo su karkashe ku su karkashe ku tarar da su ki kai da kawo wali talabi kun dan neman ku kilala biyar tsakiyar gidanku wasu biyar ku wato tsakiyar gidanku ne ya fitulu mun dan su kashe ku jibi wa'annan da suka kashe Isra'il su kansu azzalumai ne amma saboda azzalumi suka kashe sai Allah ya ce da ɗaya azzalumin nawa nawa ne amma ba dan yana son sa ba Allah yakan maganin azzalumi da azzalumi ba dan yana son wancan azzalumi ba in ya make wancan azzalumin da wannan azzalumin sai ya make ɗaya azzalumin na gaba ki da kare ne ya maganin kare to shi kenan shi ma ba son sa ake ba shi kenan sai ai maganin sa to jibi idan suka yi wannan barna Allah ya ce idan kuka yi wannan barna to zan aiko muku bayina masu ƙarfin yaƙi marasa tausayi su zo su halaka ku su kashaddala ku su karkashe ku wasu biyar take gidan ku ya kasu lukun dan su kashe ku makula wannan alƙawari fa abin aikata ne in kuka yi wancan nima sai na yi wannan bai taɓa canzuwa ba wa qad asadul ula sun yi barnar ku ta farko bi kasar zakariya a suka kashe annabi zakariya alaihi salatu wa ka san ku aikin tabo Allah ko bi isa alaihi jalutu sai Allah ya aiko musu sarki azzalimi Jalutu wanda a ƙarshe shi kuma annabi Dawud yake kashe to katala Dawud Jaluta wa katala Dawud Jaluta ko to sai Allah ya aiko musu Jaluta azzalimi ne shi ma wa junuduhu da rundunar Jalutu fa qataluhu sai suka karkashe bani Isra'ila wa sabahu suka kwashe zuriyarsu da matansu auladahum ya'ansu wa karrabu baitul maqdis suka rusa baitul maqdis din ma gabaki ɗayanta shi ne rusa baitul maqdis na farko da Uzairu ya zo ya gani ya zo ya gani har yake cewa annabi yi hazi illahu ba'da mautiha to suka rusa baitul maqdis thumma radadna lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nabira thumma radadna lakum al-karrata sannan muka ƙara juyo muku da daula bayan an sha wannan wuya an an kakkashe su an fashe zuriyar tasu ɗaya ya zo biyu ya zo uku ya zo suka kuma haɗuwa suka kuma zama jama'a suka kuma zama jama'a dama sai na ali ya ce ragowar yaƙi tana da albarka idan aka yaƙi aka karkashe mutane aka karkashe Allah ya kiyaye ba mu zaman lafiya to wannan ragowa kuma in ta dinga hayaba yanzu haka kuma sun dawo kamar ma ba a taɓa wani abu ba kamar gona ce a yi mata a cicire mata ciyayi a cire hatsi kuma a cire kamar an sa mata taki kenan yanzu kuma yaga ta kawo to bayan an karkashe su dinnan radadna lakum al-karata mun tsara juyo muku da wani dauki kuma ma'ana daula daula ta kuma samuwa suka kuma zama masu daula masu shugabanni wal galabat da rinjaye alaihim akan wa'anda suka wasu suka yake su ba adami aka sanatu bayan shekara ɗari sai ga baitul maqdis kuma ba a taɓa zuwa an rusa ta ba an yaki ai kaga shi ma uzairu da ya tashi bai gane garin ba bayan shekara ɗari wa an muka ba ku bi amwa muka gade ku bi amwalin da dukiyoyi wa banina da yaya aka ba su yaya masu yawa kuma da suka maye musu wancan aka ba su kuɗi kuma waje alnaku muka sanya ku aksara nafiran ku ne mafi yawan dangi ashiratan wato dangi ku ne mafi yawan dangi a duniya gaba daya in hasantum a hasantum li anfusikum wa kunna muka gaya musu dan wa'azi in a hasantu to kun san dai abin da ya faru fa yanzu idan ku kyautata bida'ati da bin Allah a hasantu li anfusikum kanku kuka kyautatawa li anna sawabahu domin ladan sa yana kanku wa in sa'atum falaha in ko kuka bata kuka kuma bata wato bil fasadi kuka kuma yin wata barna falaha kanku je kuka yi wa sai mu kuma turo muku wani ba zai ji tausayin ku ba ya zo ya kuma halaka ku duka baki daya don ko kuma yi falaha kanta isa'atu kuma to mudun batawar kanku zai komo فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما ألوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء فإذا جاء وعد الآخرة إذا القول النبي كما barnar ta ƙarshe kuma da za su yi dama an rubuta musu za su yi wannan barna guda biyu manya-manya sai kuma za su yi ta zalunci shi kuwa na tashin kyama ba shi da adadi to to idan wannan lokacin wannan barna ta biyu kuma ya zo al'akirar ta ƙarshe din nan dama a duniya na farko al'akirar ta ƙarshe ko wannan barna ta biyu din nan kuka yi wannan barna to ba asnahu sai mu kuma taso da rindina mai zalunci ita ma ta zo ta kuma gama da ku liya su uju hamdan su bata fuskokin su zo wato su nuna na fuskokin su yuhuzinu yuhuzinu yuhuzinu ku su sa ku bakin ciki bil qatli zo su kuma karkashe ku wa sabri su kuma ribace ku huzuna dan bakin ciki ya zaharu bi wujuhin da yake bayyana a fuskar su wal yadkhulul masjida a wannan karo ma za su shiga baitul maqdis su rutsa ta dan wannan karo ma ya bi muni dan Suleiman annabi Suleiman ma ya zo ya gina baitul maqdis ma ya gina ta da zinare da kuma kuma a zo a cishe ta gabaki daya wal yadkhulul masjida za su shiga baitul maqdis baitul maqdis fa yukarribu su rusa shi kama da kanu kamar yadda suka shige shi wa karrabu suka rusa shi awwala marratin da farko din nan wal tadbiru za su halaka ku yuhliku za su halaka ku ma wal wal tadbiru ay yuhliku za su halaka ma alau duk abin da suka yi rinjaye a kansa galabu alai suka rinjaye a kansa tatbiran halakawa wa qad afsadu bani isra'ila sun yi barna kuwa saniyatan na biyu bi qatli haya suka kuma kashe annabin Allah annabi haya su dai kullun kashe annaba ya wa yaqtulu annabiyina bi ghairi haqq kashe annaba ba komai ne a wajen su ba wato sun yi barna kuwa bi qatli haya suka kashe annabi haya ko bi isa alaihi bukutu nusar sai Allah ya turo musu kuma bukutu nusar daga can Babila Babila tana nan dai cikin Iraki yanzu to sai Allah ya turo musu bukutu nusar daga Babila sarki ne ya zo faqatala minhum 70 alfa sai da ya kashe mutum dubu saba'in sai da ya kashe mutum dubu saba'in dama da suka kashe annabi haya alaihi salatu wassalamu jininsa sai ya ta tafarfasa a cikin tasa jininsa ya ta tafarfasa ya ta tafarfasa ko an binne sai ya taso kan kasa to shi suka tambaya to me ma'anar wannan kenan to malaman suka gaya musu jinin nan ba zai daina tafarfasa ba sai an zo an daukan mafansa sai an zo an daukan mafansa duk gaba ki daya to Allah sai da ya turo bukutu nusar ya dinga kashe su ya dinga kashe su jinin yana ne yana tafarfasa yace ba zai daina kashe su ba ya jinin nan ya daina tafarfasa sai da ya kashe mutum dubu saba'in a cikin su sannan ya ga jinin ya kwanta yace to duk wanda ya ƙara kashe annabi ga diya annabi diya kowa mutum ɗari ne a ba- ba- raƙumi ɗari ne amma diya annabi mutum dubu saba'in shine shine diya su to to haka aka yi to akwai zamanin nan akwai ‘yan uwa da suke maganar wannan waje suna cewa suna bin mazhabar sharifai yana da kyau abin mazhabar sharifai amma suna nan suna ta cewa Allah zai kashe ahalus sunnati zai kashe ahalus sunnati saboda sun kashe sayyidina Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan canja maganganu ne ahalus sunnati ba su kashe sayyidina Husaini ba wa'anda suka kashe sayyidina Husaini kowa ya san su in dai zai duba tarihi su ne wa'anda suka kirawo shi zuwa kufa tarihi bi yana nan suka gudu suka bashi aka yau dare su da kuɗi wa'anda suka nuna masoyansa ne haka suka yi wa babansa ba shi ba sai na ali haka suka yi wa ɗan uwansa ba shi ba shi ba kuma haka suka yi masa su suka dawo kuma suka zama tawwabi na masu tuba wa'yansu daga cikinsu suka kakkashe ragowa inda suka kashe ala ayi hal lalle an kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ba zai bar wannan ba kuma ba wani musulmi kowaye da zai ce ya ji daɗin jikan manzo Allah amma Allah ba zai bar ta kwana ba duk rundunar da ta kashe sayyidina Husaini sai da Allah ya tsora musu muktarus saqafi muktarus saqafi din shi kansa yana daga cikin wanda ya fare wa sayyidina Husainin baya amma daga baya ya zo ya tuba aka samu suna tawabina wanda suka wasu suka tuba suka zo kamarin su suka yi ta kuka suka yi ta tuba suka yi ta to mu kusa da sakaji din nan shi Allah ya tsora rindinarsa shine hukuncin nusar wanda Allah ya tsora akan wanda suka kashe sayyidina Husaini sai da ya gama da su gaba daya sai da ya kashe su ya kashe adadin da ya fi wannan adadi ma duk gaba gida ya kashe su har sai da shi ma aka kashe shi a cikin yaƙi dan shi ma yana daga ciki sai sai da shi ma aka kashe shi to domin uh, aka kashe shi wannan magana hukunci tana wajen Allah amma yau ba wani ragowar wani wanda ya kashe sayyidina Husaini akan ƙasa babu ba ahlus sunna suka kashe ba duk wanda ake koyawa ma ya dinga kallon ahlus sunna za mu kashe dattijo ne mai tafsiri a TV dattijo ne Allah ya kai yake cewa kun ga wannan jartuta ta kan kabarin sayyidina Husaini ma'ana jinin sayyidina Husaini ne ba zai taba zama koriya ba sai an kashe duk wanda suka kashe wannan yan kwasi wa kansu wa'azi a bar wannan a rike da tuta za a rike amma ba jinin sa yana fita da bane jinin sa ya kwanta wajen Allah Allah ya kashe duk waɗanda suka kashe shi shari'a tana can gaban Allah yana ta abu amma a zamanin yanzu ba wani ahlus sunna a ce ahlus sunna ne suka kashe shi da kuma ahlus sunna zai zama shi a ce to shikenan ba shi ya kashe shi ba abin ya zama banza ya zama ya abu kenan ba wani wanda ya kashe wanda ya kashe sai na wasu ko ya zama waye ko ya zama shi a bai zama laifi ya hau kansa ba wanda bai kashe shi ba ko ya zama waye ko bai zama shi a ba laifi baya kansa to mu sa wannan karatu a kwakwalwar mu zauna lafiya ana kawo karatuka daga waje wannan zaka ji ya soma zafi ya soma ya to fa duk kasar da wannan ya zafi ya ke ya kai za a shiga kana da san karewa Allah yaki ko zalunci ne waye kashe sai na Hussein Adam duk babu wani ma labarin ma bai sani ba labarin ma bai sani ba bare wai a ce aka shi abu ne can tsallaken teku aka yi shi can iraki aka yi inda aka yi abun nan yau kuma sun dage ba wanda ya kai su cewa su ne masoyan sayyidina husaini bayan su ji suke abu yar sayyidina husaini ta yar sayyidina husaini ta faɗa ta ce wannan abun da kuka yi ba wani ruwa da zai wanke muku shi ku mutanen kuba ne to yau kuban da ita ake cewa bayan makka bayan madina bayan baitul maqdis bayan ba garin da ya kai kufa tsarki saboda suna kwanta a ciki to gaskiya ne waje ne mai tsarki saboda waɗannan masu tsarki suna fa amma dai nan ne aka abu to duk samari kar wanda aka sa mai irin wannan na sha jin karatu na abin mamaki ga babban malami ma babban malami ma nasu ya faɗa haka ya ce tutar dan ja ba ta zama koriya ba sai ranta duk aka zama duk wannan tara makamai za a kashe babu babu wannan bai hana akwai ragowar kiyayya da kaza na bawa kaza kaza ba amma dai wannan zance duk a bari mu zauna lafiya kowane musulmi ya bi mazhabar da yake so ya bi mazhabar ahlul baiti ya bi mai kaza kaza ya bi duk gabaki da wa gani to shikenan Allah ya turo musu buktunusa da mutum wato dubu saba'in sai da ya zo ya kashe musu mutum dubu saba'in sannan kuma wannan jini na annabi haya alaihi salatu wa salam sannan ya sa to asara bukum asiran hukumu an yurhamakum ubangiji ya kusa ta ya gafarta musu yanzu dai kakkashewa an kakkashe barnar da kuka yi an wanke ta tunda an kashe duk wannan dubu saba'in din to bayan haka kuma kuka zama mutanen kirki to ubangiji ya kusa ta ya gafarta muku ba'dal marratu saniyati bayan wannan marra ta biyu wa in quttum udna ubangiji ya kusa ta gafarta muku din tuntun in kun tuba wa in quttum amma in kuka dawo cikin zalunci kuka nemi wani kisan kuma udna muka za mu kuma dawo muku da yaki inji Allah ta ba to wannan abu ba bani Isra'ila kawai ba duk ma waɗanda suke zaune lafiya kuma su hau zalunci da keta Allah zai turo musu fitina da za ta abu ƙasa na zaune lafiya ta dawo keta a dawo cin naman juna zage-zage kaza kaza ko ko musulmin gaba ɗaya su da kansu dinga rikici sun dan suna zaune lafiya yanzu Allah zai turo musu faɗan da ya fi ƙarfin zaka kuma to yanzu mu haɗa kai mu haɗa kai ga bala'i nan ya zo mana da ya fi ƙarfin mu yanzu haka Allah ya turo musu yakin da kuma za su dinga haɗa kai duk gaba ki ɗaya kasan nan da mu musulmin ne muke jin kanmu haka kawai ana zaune lafiya Allah ya taso in suka zo suka ce da wa'in suka furai ne ba za a ci yankansu ba ba za a ci kaza ake ta faɗa a tsakani ake ta faɗa a tsakani da Allah ya taso da mutuna ba ga sai ga ana yawo ba kuma to yanzu dai dun mu haɗa kai mu dun musulmi ɗaya ne to abin da yake faruwa a duniya kenan duk inda kaga ana faɗan ma musulmin ma ana faɗan kaza kaza yanzu irakin abin da yake faruwa da faɗa ake tsakanin shi'a da sunna sun shi'a da sunna fiya da sai ga wa'yansu mutane kuma 'yan da'ish su kuma sun fito musu gaba da ake cewa mu haɗa kai dama mu abu da Allah dama ba wani abu ya haɗa mu ba dan dan fitina kaɗan ce to ko ina ake yi a musulmi tsoron Allah in ba haka ma dole sai an haɗa kai in ba haɗa kai dan Allah ba za a haɗa dan dole wa qad adu Allah ya ce wa in kuntum kun kuma koma ilal fasadi zuwa barnan nan udina za mu ƙara dawo muku wa qad adu hakika sun koma zuwa barnan ko bisa kazibi Muhammadin suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fasullita alaihi sai Allah ya dora musu annabi Muhammad sallallahu annabiyu aka dora musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi qatl quraizata annabi Muhammad ya kashe bani quraizata gabaki dai mutum wajen 700 aka kashe zurana daya sallallahu alaihi wa sallama wa nafiyin nazir manzo Allah ya koyi ya kori banin nazir wa barbin jizyati manzo Allah ya dora musu jizya sai na Umar ma kuma da yazo ya hawo mulki ya kora su ya kore su gaba ɗaya daga jazirar Laraba yake da afita gaba ɗaya ya kora su sham ya kora su to haka Allah yake ta musu Salahuddin al-Ayubi yazo ya kakkashe su taho taho taho har karni na 20 Hitler yazo ya kashe su Hitler sai da ya kashe wajen mutum miliyan shida shi ne wannan holocaust ko menene da suke cewa wannan ya kona su da aka yi to hitler gidan buro da aka dinga zuba hitler ya ce duniya ba ta taɓa zama lafiya ban akwai da yahudi a cikin zaman lafiyar duniya a tare a kashe yahuda kawai shi wannan gidan ce sunna hitler za kuma Allah ya sama ba musulmi bane ba ma bai san ma zancen wani musulunci ba shi dai a nasa abu to kuma gaskiya ne duk wani abu da ka gani na fitina akwai hannun yahudawa a ciki na ko'ina kuma hannun su ya kai ko'ina ko'ina hannun da muke zaune hannun su ya kai ba wani waje da hannun su bai kai ba hatta maka da madina ko'ina hannun su ya kai ba wani waje kawai sai dai kiyayewar Allah to hitler ya kashe su shehu da ya zo nan wajen sai ce muna kauna daga Allah da Malam Abdul Nasir da zamanin da Malam Abdul Nasir ne ya kashe su to Allah mai iko ne hitler ya kare Allah ba zai Allah zai ta fito musu yanzu dai suna taɓar nan suna taɓar nan to Allah mai iko ne ya fito musu da ko balarabe ko ba farisan ko ba riga iran nan tana ta cewa jajan najadi musulmi sun zaci najadi ne Allah ya sa da ya sauka shi yake cewa Isra'ila ciwon kansa ne in ba a cire ta daga gaba ta tsakiya ba kasar ba ta zauna lafiya ba kamar gaba ce mai kansa to da an zaci ma dai shi ne to Allah mai iko ne Allah ya taso da wani daga ko ina ya zo Allah ya sa ma daga Nigeria ne ya je ya mukurkushe su gaba ki daya Allah mai iko ne malam
وجعلنا جهنم kafirina للكافرين hasira mun sanya jahannama ga mun sanya jahannama hasira wato mun sanya ta kurkuku ce mahabusan wajen tsarewa ne da ke da kafirai ko ku hasiran shimfiɗa ce إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم inna hadha alqur'ana kaga wannan qur'ani din nan ya hadi yana shiryawa lillaci ai ila dariki zuwa hanyar dahiya a kawamu ita ce a adal mafi adalci a suwabu ita ce mafi daidai alqur'ani qur'anin nan ya hadi yana shiryawa ila dariqin lati a kawamu zuwa tafarkin da ita ce mafi adalci fi duniya a nan duniya wa lakiratu da lahira ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كبيرا wannan qur'ani ne bashirul mu'minina yana wa mu'mine bishara allazina ya'maluna salihati masu aikata ma- aiki mai kyau anna lahum ajran kabira yana gaya musu na da lada babba duk wanda ya aikata aiki mai kyau yana da lada babba ka ji bishara da qur'ani yake kai ko zo ka ce duk wanda ya aiki mai kyau ma ba shi da lada dan ya yi bid'a banza yayi ko ya ce la ilaha illallah ba to wanne za a dauka na qur'ani da yake bishara yubash wai bashirul muminina qur'ani ya ne wa muminai bishara allazina ya amalu na salihati masu aiki mai kyau in dai aka ce wannan aiki ne mai kyau to yayi ba bishara yayi ba bishara me ya bishara anna lahum ajran ka- kana da lada babba kaman kishi kaman za a fahimci wani karatu a cikin haka to in kuma mutum ya yi aiki mara kyau shi ma yana da sabo ka qur'ani bi yayi mana dama bashiran wa nazira yanda qur'ani ya mana bishara ce in kai aiki mai kyau kana da lada in kai aiki mara kyau kuma kana da kana da alhaki to وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين ويكبر القرآن كما ينا باب الأباري أن الذين لا يؤمنون بالآخرة كاغو إن أنت بس إيمان للاهرة با أعتدنا لهم عذابا أليما من كان دمس عذابا مؤلما من ردئه وهو النار شين يوتا ويدعو الإنسان في الشر du'a'ahu دعاءه bil khayr dan adam kenan wa yadul insanu sai ga dan adam yana addu'a da sharri da sharri ala nafsi abu ka kansa wa ahlihi ko ga iyalinsa ko ya yawa duk musulmi ya ce ma Allah ya sa a tafi duniyar ma gaba daya bala'in ma ya haɗe kowa da kowa to dan adam ya kai matuƙa kenan ko sai ga dan adam yana jawo kansa addu'a sharri a kansa ma gaba daya ko ko akan iyalinsa ko ko akan mutane ma ko idza bajara wato idan ya kosa ko kuwa idan wani abu ya same shi dan adam ya fushi zai ga ba abin da ba zai iya faɗa ba sai ya ce ma a halaka shin ma ya huta ko du'a abu irin yanda yake addu'a bil khairi da alheri haka za ga yayi addu'a sharri وكان الإنسان sanu ajula dan adam dai ne gaggawa ne bai san saboda bai san mummunan karshen wannan abin da wato ya ro- ya roƙa ba duk du'a ala nafsi da addu'a a abu kansa wa adami wato nazar ila ajibati amri da rashin wato kula zuwa wato ajibar abu wata rana wani daga yaman daga cikin yaman ya zo wajen ma'awiya sannan ma'awiya yana kalifa sai ma'awiya ce daga ina malam daga ina ita daga yaman ce mutanen kawai ku rasa da kun yi kuri kun yi kuri na hannu uluku wasu wa ulu ba a sun shaɗi amma ya gashi kuma yawa da masalamarin ku lamur ilai kaza kaza dan wannan da muka yi mune muke da laifi akwai wawaye irin mutanen ka wanda suka ce Allahumma idza kana hadha huwa al-haqq fa anzil alaina ijaratan min Allah in wannan abin da ka saukar gaskiya ne kai mana ruwan duwar da Allah ya kama su da wannan magana da yanzu akwai rago dan kaza Allah ta azo ne kake da imani a baka ka baka yin haka zafi to haka da ada yake sai yayi wa kansa mummuna addu'a ma saboda fushi kaza kaza kaza ce duk ma a halaka kowa ma ya huta ah duk ma a halaka kowa ya huta ai shi ma zai halaka ko to da adam dai mai gaggawa ne da Allah yana rikan dan haka aka hana dan haka ke gani Ismail Azum ba ta cika aiki ba tana nan dan wani in aka bashi Ismail Azum din kansa zai fara kashewa ko ya halaka ƴaƴansa da yawa mutane suka yi kurkura su kurkura abubuwa duk abin da in aka aka kurkura duk abin da ka faɗa sai ya kasance to suna zaton kurkurar daɗi ne da ita za su ta gaya mutane shari ya dinga samun su kalla ne ga mai kurkurar nan bata kashe shi kansa ba ƴaƴansa ka za ga a kurkura su tare dan yau yara baka san lokacin da za ka gaya wa ɗanka wata zagi ba ko abu saboda wani laifinsa to in bakin naka da ka faɗa zai faru me sai da Aisha ta ce radiyallahu anha mata ku ji tsoron kishi kishi ya jawo ba mu haihu ba kamar yaya kishi ya jawo ba mu haihu ba ta ce da idan na gaya wa Khadija magana annabi yana ɗaukar magana wasa ce a shige wata rana sai na faɗa a kan kari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar ƴan uwar Khadija irin maganar su ɗaya da Khadija hankalin sai ya dinga cewa ko Allah ne ya dawo min da Khadija ne ko Khadija to ni kuma abin sai ya min ciwo kai na kansa yana cinya ta sai na ce ya Rasulullahi wai Allah bai canza ma bane ya tafi da tsohuwa ya zo ma da yarinya ha ya tafi da ai ta ce daga nan manzo Allah ya wallahi Allah bai canza mun ba wace ce irin Khadija aka hana ni ta bani mutane na suka suka kafirce da ni ta musulunta kuma ita ce uwar ƴaƴana sai da ya ce tun daga nan muka san mu dai mata aure ba za mu haihu ba saboda ya riga ya karta sallallahu alaihi wasallam wani ma in ya karta magana ko wani ma haddaci mai yawan karatu ko mai yawan tafsiri ina annabin Allah kuma ita ce uwar ƴaƴana ma'ana wata mata aure sai da tun daga nan muka san mata aure sai mu Allah ya ba mu wannan rabo ƴan uwan mu ya Afirka ta haifi ku yanga ce Allah ya saba ba mata aure ku ce ku yanga ce ta haifi Ibrahimul Mu'azzam to kaga dan adam kullum haka aka dinga ji da cewa da mutum ya faɗi abu ya samu ne ai da mutane da yawa sun yi kurkure to dan adam dai ne gaggawa ne waje annan laila wannan hara ayatayi Allah tabaraka wa ta'ala ce waje annan laila wannan hara mun sanya dare wannan hara da rana ayatai ne ayoyi ne guda biyu dalatai ne masu shiryawa ala kudratina abu ikon mu kama hauna ayatan laila sai muka shafe ayat dare wato sai muka shafe hasken dare ya zama rana ce mai haske dan ku je ku yi ta wato neman arzikin ku da daddare kuma duhu ya zo wani idansa in yana kallon haske ba zai iya bacci ba idansa in yana kallon haske ba zai iya bacci ba. da haka muka shafe hasken dare muka sa haske mai dan taushi shi da farin wata ko kuma hauna ayatan laili sai muka shafe da masna nuruha muka shafe hasken dare وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والنساء وجعلنا آية النهار sai muka sanya ayar rana kuma musiratan a bagani ayin mubsiran fi hadhihi sawt ana gani da rana saboda haske ga hasken rana nan kuma tarwai da hasken rana yayi ma sai ga mutum mai bacci idan sa ya bude wai a tashi daga bacci kenan ko to ita kuwa dare wato dan kunusu in dare kuma sai ka ji duk kasala da nutsuwa kuma duk ta zo da ka shiga duhu to kuma da hasken rana ya zo duk kuma sai a tashi mun yi haka ne da rana litaftagu min litaftagu fi dan ku nema a cikin ranar nan fadlan wato falala min rabbikum daga ubangijin ku bil kasri ku je ku yi sururi ko ku nemi ko ku yi noma ko ku yi nema ko ku yi duk abin da dai ake yi da rana duk ku tafi bai hana akwai wani business din da da dare ake ba amma dai galibi dai an fi da rana kuma bai hana ana huta da ranan ba amma dai galibi dai dare bacci dai da daddare ake ko wani ta'alamu kuma mun yi haka ne muta'alliqun bil mahawi mun shafe hasken rana dare dan in yazo a san dare ne yanzu amma da hasken duk iri ɗaya ne sai za a gane dare a gane rana mun shafe hasken dare ne mun ba hasken rana saboda in suka juya ku ce yanzu an kwana ɗaya in suka kuma juyawa an kwana biyu kuka mun yi haka ne wani ta'alamu dan kusan biyu ma a cikin su adadin su nina adadin shekaru wani sabi da kuma wato kididdigan lokacai wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komai yuhtaju ilayhi da ake bukata zuwa gare shi fassalnahu mun rarrabe shi tafsilan mun bayyana shi bayyanawa wa kullu insani nalzamnahu da'irahu fi unqi kaga nan kaga Allah a nan wajen wato ya bai hisabi mai hisabi in wannan na malamai din ne hisabi a san shekaru shekara a san adadin taurari a san fasalin eh, rani a san fasalin ɗari a san fasalin damina a san wata eh, eh, manzila kaza a san kamawa wata kaza wannan abu ne mai kyau a san lokutan sallah a tafshi sa ake yin wannan kalandodi da kaza kaza wannan abu ne mai kyau Allah ma ya bansa yake to kuma hisabun ma har ya kai kuma wannan na technology na wannan zamani ne telescope da wane ne wannan yana da kyau musulmi su san wannan kwarai da gaske sai ya zamanto wato alheri yana nan lokutan sallah suna nan lafiya lokutan azumi suna nan lafiya da kowa yana nan lafiya Allah ya ban hisabi ma ya gaba ki da hisabin da zai zama kuma hisabi idan kana karanta shi akwai inda in ka kai sai ka ga yayi reshe biyu yayi reshe biyu zai shiga da kai ilimin taurari idan kana karanta hisabi kana karanta hisabi in kai za ka ga yayi reshe biyu akwai inda zai shiga da kai ilimin taurarin shine wanda har yau tura da komai suke yi akwai wanda zai shigar da kai ilimin asraru kuma shi ma ilimin asrarin ya kai hanya biyu akwai mai kyau na annabawa da magadansu da suke kai akwai kuma mara kyau kuma na bokaye da kaza kaza masu yi da kaza kaza to wannan shine mara kyau amma hisabi al hakika mai kyau ne gashi Allah ma ya bansa yayi wa kullu insani dukkan dan adam alzannahu mun lazanta masa da'irahu wato amaluhu aikinsa ya hamiluhu da yake ɗaukansa fi uluki ya auyansa kowane ɗan adam mun rataya masa laya aikinsa tana nan auyansa tana nan a rataya auyansa da'iruhu wato ai amaluhu aikinsa ya hamiluhu da zai ɗauke shi fi uluki ya a cikin wuyansa kusa bi zikiri an ambaci wuya da ambato li'anna nuzuwa fihi ashaddu dan aka rataya abu a jikinsa ya fi tsanani sai dai in za a kashe mutum din da za a ga duk inda aka da wato ba zai cire ba nan abin ya fi tsanani dan ya zo ma min mauludin babu wani abin haihuwa yular da za a haife shi illa wa fi unusi yi warakatun sai akwai takarda a wuyansa maktubun fiha an rubuta a cikin ta shakiyun dan wuta ne an sa'idun ko dan aljanna wa nukhruj lahu yawm al-qiyamati kitaban yarqihu manshura wa nukhruj lahu za mu fito gare shi yawmal qiyamati ranar tashin kiyama kitaban maktuban wannan abin rubuta fihi a cikin sa amaluhu duk aikin sa yana nan a rubuta a cikin to za mu fito mata shi ranar tashin kiyama yalqahu zai hadda shi manshuran gashi an daidaita shi an buɗa shi sai mu ce da shi اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم wato ikira kitaba ka rubuta karanta littafinka to nan fa kowa zai iya karanta ko mutum bai iya karatu a duniya ba na Allah zai ba shi ko iya karantawa zai karanta nayi kaza nayi kaza abubuwan da bai tuwa ba an yafe masa to zai karanta su a cikin wannan littafi abubuwan da bai tuba an yafe su ba ko kuma abubuwan da bai biya haƙƙin su ba to duk zai karanta su a cikin wannan littafi shikenan zai karanta ka babu nafsikal yauma kai kanka ka ishi wanda za ka karanta wa kanka ba sai wani rijista ya zo ya karanta ma ko abu ko kowa shine zai karanta wa kansa عليك ba حسيبا ka ishi kanka muhasiban wato mai bincike iwa kanka hisabi da komai ai kai ma ka san ga aikin ka mai yawa- mai lada ya fi yawa ko ka ga aikin ka mara lada shi ne ya fi yawa من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه mani ta din duk wanda ya shiryu fa inna ma ya hata dili nafsi a gaya ma kansa ya shiryu ne dan kansa li anna sawaba ihtida'i domin ladan shiryuwarsa lahu nasa ne ومن ضل فإنما يدل dillu alaiha عليها wanda ya bace ma a gaya mar ya bace ne a kansa bai cuci kowa ba bare ya cuci ubangijinsa domin wato masifar bace wannan wato da isu da zunubinta yana nan a kansa ولا تزر وازرة وزر أخرى wata rai alwa- wala taziru nafsu wata rai waziratun asimatun mai laifi la ta hamilu ba ka ɗaukan wizra ukura laifin wata rai kowa ya laifi kansa zai ɗauka ɗa in ya laifi ba zai juga ubansa ba uba in ya laifi ba zai samu ɗansa ba ba ruwan ɗa a ciki in ya laifi abokin ya laifi kaza mata an ce laifi ba ruwan mijinta mijin in ya laifi ba ruwan matarsa almajirai in suka yi laifi ba ruwan malaminsu malam in ya laifi ba ruwan almajiransa in ba ɗayan ne in ba horonsu ba wannan ne ya hori wannan ba idan mutum yana laifi ya hori wani da laifin to yanzu laifinsa alhakinsa nasa ne wannan wancan ma da ya laifin alhakinsa nasa ne amma saboda kai kai hore shi Allah zai yi foto ɗin laifin a daɗa jibga wanda ya horo wancan din ma yana nan da laifi ba a tauye ma komai ba man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ajru man amila bi duk wanda ya sunnanta wani aiki mai kyau ya aiki mai kyau har wa'yan suke koyi da shi to yanzu duk wanda ya koyi da shi da wannan aiki mai kyau har tashin kyama zai samu lada zai samu kamashi man sanna sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunnanta wani aiki mara kyau ma falahu ajruha ajru man falahu wizruha wa wizru man amila biha zai samu zunubinta zan zunubin duk wanda ya aiki da ita amma in shi kadai ya zunubinsa kowa bai san shi yayi ba kowa bai gani ba shi kadai ne da laifinsa idan wa'in suka je suna ta nasu zunubin can dan ƴaƴansa ne ko almajiransa ne ko matansa ne ko ma wane ne dai ba ruwansa a ciki tunda ba shi ya sa su ba ba shi ya abu ba bare ma a ce ya hana su yanke bi ya zama dai shi ya nuna musu ko ko shi ya koya musu ko ko shi ya sa su to wannan wannan aya tana nan lafiya kalau amma duk wanda ya shiryar abu sa alheri zai samu ladan alheri duk wanda ya shirya abu sa sharri to zai samu ladan sharrin nan wa ma kunna mu'assibina hatta na ba asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba mu ba ma yin azaba in ji Allah ba ma kunna mu'azzibina ahadan ba mu kasance mu azabtar da kowa ba ba ma azabtar da kowa hatta na ba asa rasula har sai mun aiko ma'aiki nubayyinu lahu ma yajibu alayhi sai mun bayyana wa mutumin nan ga abin da ya wajaba ga abin da bai wajaba wato yanzu ko in yayi shi kenan za a kama shi da azaba dan haka ahlul fasarat su duk wanda ba annabi bai zo ba zamanin su su kan ba su da laifi yan aljanna ne ba hukuncin Allah a kansu saboda ba wanda ya zo ce musu ku yi ko kar ku yi ahlul fasarat su yan aljanna ne haka wanda kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai je masa ba da a ce akwai su garin da kira bai je musu ba ko maguza suna can cikin dutse kira bai je musu ba ko wata ƙasa na kwata kwata ma ba san meye musulunci ba to su ma wannan duk ba laifi a kansu duk ba su ake faɗa ba amma duk wanda kira ya zo masa ko ko wanda yake abu aka yi ma faɗawa na ka bar aikin nan da kake ba shi da kyau kaza kaza kaza ya ki to komai zai iya samun sa ko komai zai iya samun sa wato hatta na ba'asa rasula har sai mun aika ma'aiki nubayyana nubayyana lahu ko ma yajibu alai dan mu bayyana masa abin da ya wajaba a kansa wa idza aradna an nuhlika qaryata namarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa hakka alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira wa idza aranna an nuhlika qaryata idan muka yi nufin halaka alƙarya amarna mutura fiha sai mu hori masu wato ni'ima a cikin nata sai mu hori manyan alƙarya mun aniha masu ni'ima a cikin alƙarya bi ma'ana ru'asa'uha sai mu hori shugabannin alƙarya shugabannin garin fa fasa biya sai su fasikanci a cikin ta fa kharaju an amrina sai su fita daga lamarin mu to in manya suka fita kuma ai shikenan din mabiya kuma sai a bi su kuma gari ya game kenan shikenan gari ya game kenan fa haka ali alqaulu sai wato fatin ya inganta a gare ta ya cancanta a gare ta bil azabi da yin azaba fadan marna ha sai mu halaka ta tadmiran halakawa ai a halakana ha sai mu halaka garin bil ihlaki da halaka ahliha mutanen garin wata kalibi ha da rusa ta wa kama halakna min alquruni min ba'dinu sili kam kasiran da yawa ne ai ahlakana muka halaka min alqurun daga alqar wato wato umamai al'ummati ake nufi daga tsare ku mun halaka alqurun tsare ku wato al'umamu umaman al'ummatan wato garuruwa wato zamanin aka halaka min ba adnuhin bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa kadade rabbika bi dhunubi ibadihi qadiran basira wato ya isa wato ubangijinka ubangijinka masani ne wato na zahi masani ne na sarri da na koyi bi zunubi ibadihi da zunubin bayansa Ubangijinka ya san duk abin da bayin bayin suke aikatawa na sarari da koye aliman matsali ne bi bawaɗini ha da cikin ta wa zawahiri ha da wajenta man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura man kana yuridu al-ajilata wanda ya zama to yana son rayuwar duniya da amalihi da aikinsa ai a duniya wannan magaggauta ita ce duniya wanda duniya kawai yake nema a cikin aikinsa ba ruwansa ga Allah ba ruwansa da lahira shi dai duniyarsa ta gyaru kawai aljanna lahu za mu gaggauta masa za mu bashi duniya din fi ma da sha abin da muka ga dama za mu bashi abin da ba kuma yanda yake neman sa haka za mu bashi ba yanda muka rubuta masa haka zai samu a duniyar dai duk baki da ajanna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta masa a cikin duniya abin da muka so liman nuri daga wanda muka so ba kowa ne kuma zai samu din ba ma ko yayi saban ma dai in ba mu rubuta ba ba zai samu kowa ba sai dai ya samu saban sa kawai wato za mu so za mu bashi abin da muka so ga wanda muka so gaggautawa gare shi ثم جعلنا له sannan mu sanya masa fil akhirati a ranar lahira jahannama wutar jahannama ya sulaha zai wato ya dukulaha zai shige ta mazmuman maluman abin zargi madhuran madhudan korare daga rahama ubangiji tabaraka wa ta'ala ومن أراد الآخرة وسعيدها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم mashkura wa man rada lakirata amma wanda ya nufi lahira da dukkan aikin sa yana yi dan zatin Allah ya dan lahira yake wa ta'ala ha ta'aya ha yayi tsawainiya mutukar tsawainiya ma'ana yayi kokari yayi yayi kokari yayi aikin alheri kuma dan Allah dan lahirarsa amila amala ha yayi aiki irin na lahira Allah ya gabi hawan da ya dace da lahira wa hawa mu'minin gashi kuwa wato shi musulmi ne mu'mini ne faula'ika to wannan kana sa'ayuhum mashkura wato aikin sa abun godewa ne inda Allah tabaraka wa ta'ala maqbulan karbabbe ne musaban abun wato saka musu ne shi aikin lahira ba asara a ciki amma in kayi dan duniya to ko kayi dan duniya din dai a biyu in an rubuta zaka sama ka samu an dace kenan in an rubuta ba zaka samu ba zaka samu ba ga kuma an yi bala'in ba dan Allah ba dan duniya amma shi ko lahira ba wanda za a ce yayi ba zai samu ba ita ko na lahira kowa zai samu tabaraka wa ta'ala Mm.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء min من عذاب al'airabe kullum dukkanin min alfariƙai ne daga wannan mutane guda biyu me yi dan lahira din nan da me yi dan duniya din nan numitu nudi muna ba kowanne daga ciki ha'ula'i wa ha'ula'i muna ba wanda ya dan Allah din ma muna ba wanda ya lahira din ma min aqaira bika daga kyautar ubangijinka fi duniya anan duniya in dai dan duniya ce shirme ce kan mutum ya sabi Allah a cikin ta ko ka sabi Allah ko ka bi shin an rubuta zaka samu zaka samu in dai dan duniya ce ko ka saɓe shi in ba a rubuta za- ba za ka samu ba za ka samu ba in dai dan duniyar nan ce mutum ya kama aikin Allah zai samu numidu haula muna ba mai neman na ma da wanda baya neman ta in mun rubuta duk duniya a nan duniya wa ma kana da'ura suka وما كان لا أرتيك mahazura محزورا kyautar ubangijin ka fiha a nan duniya ba ta zama to mahazura a bar hana wani bace a ce dan kana musulmi ba za a baka ba a'a sai dai in baka da rabo a ciki ko a ce dan kana kafiri ba za a baka ba a'a nan gidan duniya gidan ko- kowa zai samu Ba- bai zaman to an wato hana wani ba ko a ba wani ai mamnu'an ba a hana ta ga wani ba min hadin ga wani unzur انظر كي- انظر كيف فصلنا بعدهم على بعد yanzu ne duba ayyuhal mukadab ya kai abokin magana kai ma fasalna ba a zauna muka fifita ba abun su ala ba azin amsa ba a ke zuci cikin arziki wal jahi da matsayi a nan duniya kan gashi na mun fifita wayansu cikin matsayi mun fifita wayansu cikin arziki to mutum yayi wa'azi ya nemi lahira wanda in ya je zai zama shine mai matsayi babba a can zai zama mai kuma kuɗi babba a can وللآخرة أكبر درجات وأكبر وأكبر تبديلا yanda ka gani a nan duniya din nan to wala lakiratu wallahi abin da za ka gani a gidan lahira akbaru a azamu shi ya fi darajatin matsayi duk wannan matsayai shugaban ƙasa shugaban majalisar fijiyo shugaban waye abin da za ka gani a lahira ya fi haka in ka ga wani muminin idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran abin da za ka gani na daga talakawan da ka wulakanta a nan wanda ya yi zikiri mai yawa wanda ya bi Allah mai yawa wanda ya ma'arifa mai yawa abinda za a gani a kan lahira akbaru a azamu darajatin darajoji wa akbaru tafdilan nan fifitawa ma ta fi mina duniya daga nan duniya fa yambaki to abinda ya dace al'itina wa akula biha da lahira duna ha ba wani ta ba za ga wanda bai iya karatu ya ce ai lahira kowa ɗaya zai tashi wa ya ma kowa ɗaya zai tashi Zau, zauna ɗaya zai tashi yadda nan duniya ma ba ɗaya ake ba haka san ma ba ɗaya za a tashi ba Allah ya sa muna da babban rabo لا تجعل مع الله إلهنا ترى فتقعد مذموما makazula la مخذولا ta ji alma Allah kaka sanya tare da Allah ilahan na kala ka ce ga Allah ga Allah wani kuma kaka yi wannan kaka sanya wani tare da Allah kaka koda sai ka zamanto tafsira sai ka zamanto mazmuman abin zargi makazulan abin abin tabarwa la nasira laka ba mace maki gare ka وقضي ربك ألا تعبدوا إلا illa iya kaza rabbuka ubangijinka amara yayi horo rabbuka ubangijinka ubangijinka yayi horo Allah ta abudu ka abauta illa iya sai shi kadai an ta abudu Allah yayi horo abauta Allah wala tushriku bi sha'an ka ku tara komai da shi وبالوالدين إحسانا ubangijinka yayi horo kuma an tusi no a kyautata da walidaini ga iyaye a kyautata ga iyaye a kyautata uwa mace a kyautata uba namiji ihsanan ainihin kyautatawa an tusinu a kyautata musu ihsanan kyautatawa da an tabarruhu ma a bi iyaye Allah ubangiji yayi horo a bi su إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ت- ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما imma ya bulu ganna inda kan kibara idan suka kai girma a haduhuma ɗayansu idan babanka ne har ya tsufa a hannunka au kilahuma ko ko da uwar da uban duk da su Allah ya taimake ka har sun yi tsawon rai har sun zama to yanzu a hannu da kuma tsufa ya kai musu to fa la ta kullahuma utu to kaga za ka yi ta ganin abubuwa za a yi ta rikicin tsufa kuma kuma tsufa rikicin tsufa zai sai hakuri kuma nan wajen abubuwa ya tasa to fa za ta kulla huma ufin a yi haƙuri karkace da su Allah wadai ko kuwa ufin ɗin na hausa sun ɗan ƙara ma abu kawai suka bashi ka ce affa fera ufin wa za ta kulla huma ufin karkace da su affa fera ma'ana na gaji ko kaza kaza ai ma'anarsa kubuhan karkace wannan abu ya yi muni au tabban ko kuwa na gaji wannan abu ban ji daɗin sa a kaka gaya musu haka Daga wa- wala tanharu ma kakkai musu tsawa tanzirhuma kakkai musu tsawa wa kullahuma qawlan ka gaya wa iyayenka faɗi kariman mai girma jamilan kyakkyawa layyinan mai taushi وقفت لهما جناح الذل minan rahama a sunfiya wa iyaye wa kafin lahuma ka sunfiyar wa iyayenka janaha zulli fukafukinka na kaskanci wannan ka faɗa ka kake ɗaga haɗin nan to in ka zo wajen kwada uba a sunfiya ta a yi musu ladabi a tsuguna musu a tsatsuguna musu alillahuma ka tausasa musu janaba ka sasannin ka minan rahamat saboda jin kai bi rizqatika alaihima saboda wato tausasa wanka a gare su وقل رجمهما كما ربياني sajira صغيرا ko ma ka kara da addu'a ka dinga cewa rabbir hanhuma idan sun mutu kuma ka ce ubangiji ka ji ɗansu kama rabba ya ni sajiran Allah inda suka rene ni ina yaro ni ma suka ci kashi na da fitsari na da kuma to gashi ni ma Allah ne musu kuma Allah ka gafarta musu tad'ullah liwalidayka ka dinga askaro ga Allah ga iyayenka kana rasulu sallallahu alaihi wasallama ya kulu mazalla sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa ragima anfuhu an durmuza hancinsa ko a durmuza hancinsa man adraka walidayhi wanda ya riski iyayensa guda biyu aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su lan yadkhul jannata amma da ya aikin da zai shiga aljanna gare su ba to wannan a durmuza hancinsa ma'ana ya kaɗe yayi asara kenan wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa laula makafati ba dan tsoro na ma tu haddisuna ba adi abinda za ku yi bayana ba ba dan ban san me za ku yi a bayana ba ba dan ban san me zai faru ba kan in je in faɗa muku wannan abu kuma ku je ku shato wani aiki da ya fi ƙarfin wannan abu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi ba dan kan in gaya muku wannan in ba ku wannan garanti ba ku je ku shato wani aiki da kultu da sai in ce inni ba mintul jannata na lamunce aljanna da arba'atin ga mutum kudu ba dan kan kuma su ji wannan ya su kwaso wani abu ba kuma man barra abuwai duk wanda ya bi uwansa da ubansa ga sai in ce na lamunce mai aljanna To, akwai kuma hadisi, mazalla sallallahu Alaihi wasallama ya ce, jin ne bin fali amalil baru ma sha Allah ya dukulan nara, fali alamul aqu ma sha Allah ya dukulan jannata, mai bin iyayensa ya aikata abin da ya so ba zai shiga wuta ba. Mara bin- mai bin iyayensa ya aikata abin da ya so ba zai shiga wuta ba, mara bin iyayensa ya aikata abin da ya so ba zai shiga aljanna ba, ba zai shiga aljanna ba. To, to kaga shi kuma ya nuna wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya bi iyayensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi man ramana da aljanna wa mar'atu da matar da ta saddaka bi sadaqi ha sai sadaka da sadakinta eh lillahi ga Allah wa ba'ali haradin da zalika mijinta ya yadda da haka ya yadda da haka sai sadaka da shi to ita ma Allah mu ce mata wa sahibu iyali da mai iyali mutum ne Allah ya bashi iyali ya sa yake ta kai da kawowa wa ya shi yake ta kokari li an yi amahu ya ciyar da su halalan halali ya je noma ko ya saka ko ya nika ko ya yake ta je abinsa da zai samu musu abin da zai ciyar da su ya ciyar da su to shi ma wannan Allah mu ce masa wa ta'ibu da wanda ya tuba daga zunubi taba min zambi ya tuba daga zunubi wanawa ya nufin Allah ya uda ila zamba zai kowa ma zunubin nan nasa ba malam yarji illa ban muddin nono bai koma ila zar'i zuwa hantsa ba to haula al arba'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'annan mutum hudu laula an akafa laula ba dan an akafa ina jin tsoro an yi haddisu amran su je su kwaso wani laifi babba ba la qultu inni zamintu lahum jannatu da na ce na lamunce musu aljanna ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ولا تهانوا وقل لهم واغفر لهم اجنحا كل من الرسول ربكم ubangijinku alamu shine mafi sani bi ma fi nufusikum Allah ya san me a cikin zuciyanku yawa mutum zai dan yi kuskure dan kadan ko ya dan yi kuskure dan kadan ko hali ya abu to Allah ya san me a cikin eh eh wallan karima an fassara ta isa rabbu kuma ubangijin ku alamu shine mafi sanin ma fi nufusukun abin da yake cikin zuciyanku min idmaril birri idan kun kulle bin iyayen dan wani hadari ne dan faru kuka faɗi wata magana to ubangijin ku ya fi kowa sani da ya san zuciyarku wal ukuki idan ku dama saban iyayen ne a cikin zuciyanku ma to kuma ubangiji bi ya sani in ta kunu salihina idan kuka zama to ina masu bin iyayen fa innahu kana ubangiji ya kasance lillahi na ga masu komawa raja'ina masu koma ila daci zuwa bin sa gafuran mai gafara lima sadara minhu ga abin da ya faru daga gare su وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
lokacin da ya Allah? Ya wuce. Eh? Mai kyan. Fatiha da salatu. Fatiha. إنك أنت السميع العليم. ولا نقول Thank you.